بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan yammaci na 23 ga watan zulhajji shekara ta 1440 da biyu ko hijiriya wanda shine ya dace da biyu ga watan augusta shekara ta 2021 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na wato tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu yau za mu tashi aya ta dan kuma zan fara daga aya ta 31 kullil mu'minina yaghuddu min absarihim mun karanta santin da ya wuce amma ba mu karasa bayani ba akai su a ramadan ka fara karanta mana aya ta 30 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
الله ملوككين سركي yana ba da umarni cewa a gaya wa muminai su kame ganinsu dan waɗannan ayoyi kamar da makaranta satin da ya wuce suna magana ne akan hukuncin kame gani musulmi ya sani cewa duk abin da ya gani allah zai tambaye shi idan ya ga mai kyau allah zai ba shi lada idan ya ga mummuna mara kyau to kuma allah zai tambaye shi haka hukuncin yake akan ita mamaci kullum mu'minina ya gudu min absarihim a gaya wa mu'minai su kame ganinsu anin nazar ila ma la yahillu nazar ilai su daina ganin abin da Allah bai halatta musu gani ba kuma sako na biyu su kiyaye farjojinsu wa yahfazu furujahum ma'ana su kiyaye farjojinsu al'auransu akan kullu ma la yahillu duk abin da bai halatta ba kiyaye farji kiyaye mutunci duk wanda ya bar son zuciya ya rinjaye shi bai kiyaye farjinsa ba to ya zama fasiki mai fita daga dokan Allah zalika azka lahum wannan shefa alkhairi shine azka ai khairul lahum shefa alkhairi a gare su athar shefa tsarki inna allaha khabirun bima yasna'un lalle Allah mai bada labari ne dangane da abin da mutane yasna'una ay yaf'aluna suke aikatawa manzo Allah yake gaya wa Ali bin Abi Talib ce la tutbi an nazarata nazara kada ka rinka bin gani da gani ka kalla kuma ka da dame da ido ka da kalla yace fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah ganin farko duk wanda ya sa idansa ya ga abin da Allah bai halatta masa ba na mata na farkon nan babu laifi a kansa ba zunubi amma in ya koma ya daɗa tisawa to wannan kuma yana da laifi haka hadisin abu dawud ya tabbata da imamu tirmidhi da kuma sauran malamai suka rawaito wannan doka ce akan maza to su ma mata sai aka yi musu wannan doka wa kullum mu'minati yaghdudna min absarihinna a gaya mummine su ma su kame ganin su wato mata kenan amma la yahillu su bar ganin abin da Allah bai halatta musu ba ba sai maza kaɗai ba hatta fima-fimai da suke kallo su mata a cikin gidan mazajen su ayan nan ta taba su su kame ganin su da abin da Allah bai halatta musu ba sannan su ma wa yahfazna furujahunna amma la yahillu su kiyaye farjojinsu ga abin da bai halatta ba wanda ba a yi shi da hanya ta aure ba su suturce jikinsu malamai suka ce yasturna hatta la yaraha ahadun su suturce al'aurarsu kada su bari wani wato ya gansu haramun ne mace ta ainihin wato bar al'aurarta wani gani don kuwa ta halakar da kanta kuma ta jefa wani cikin halaka Allah ya dada ba da doka wa layar dina zina ta hunna wato bai halatta su bayyana kwalliya da ado ba layar zirna zina ta hunna da gairi mahram ga wanda ba muharramin su ba abinda ake nufi da zina ana alzinatu alkhafiyya alzinatu alkhafiyya abin kallo abin sha'awa na mata wanda yake wato na ɓoye akwai abubuwa da mata suke yi wa mazansu sai mazansu ne kaɗai za su gani kamar irin lalle da mata suke mai kyau to kar su bari wani ya gani da irin awarwarin suke sawa a damtsansu da wanda suke sawa a hannunsu wannan duk wala zina ta hunna ne kar su bayyana kwalliyarsu da sarƙa ta wuya wannan azinar kafiya ne tunda duk wurin a rufe yake kada mace ta zo ta bayyana wannan sarƙa da take sawa ta wuya wani ya gani ba mijinta ba idan ko ta haka to ta keta doka Allah illa ma zahara minha sai dai abin da ya bayyana ya fito fili a zahiri malamai sun yi saɓani dangane da wannan azina az-zahira wanda Allah ya keɓance ya istisna'i kamar yadda na yi muku bayani a zina ta zahiri shi ne kamar fuska kenan da Allah ya ce illa ma zahara mina sai abin da ya bayyana to me abin da ya bayyana shi ne fuska da tafin hannu wannan Allah ya istisna'i dole mace za ta bashi za zai iya yiwa a gani abdullahi dan mas'ud ya ce ana shi asiyab duk yadda mace za ta rufe jikinta ai dole dai a ga suturar da ta sa to wannan shine illa ma zahara minha asiyab kenan a fasarar abdullahi ibn mas'ud kamar yadda Allah ce khudhu zinatakum inda kulli masjidin ana nufin asiyab wasu ka ce da fuska da sutura shine illa ma zahara minha abdullahi ibn abbas ya ce kwalli ake nufi da da zobe da kuma lalle da suke sa a cikin kuffinsu akwai wato akwai lalle na tafin hannu din nan tunda shari'a ta bayyana za a iya ganin tafin hannun to lallan su ma illa ma zahara min hannu um, duka wannan abubuwa yan uwana shari'a tana yi ne don ta kare daraja da mutuncin mace bayyana ado wulakanta kai ne bayyana kwalliya tozarta kai ne abu na biyu kada a jefa namiji cikin halaka ga yau al'amura sun canja gashi muna ta bayani a aya amma ku kanku zare min ido kuke kuna ta kallo na saboda kawai kuna ganin watakila kamar bai zai yi ba ko kuma a lalacewa ta yawa yanzu mata yawanci idan suka yi lalle suka daura sarka dole sai sun bayyana a gani kun ga shari'a ta hana dai ba mijinta ba ku duba yadda mata suke yau ana suturce su ana ɓoye su su kuma suna yaye suturar da Allah ya musu yau duk inda mace ta kai mace abinda yake burinta shine ta fitar da kwalliyarta ta fitar da adanta ta nuna wa duniya kowa ya gani a faɗe ta har waya suke sa suna ɗaukan hoto suna selfie su ɗauki hoton kuncinsu su ɗauki hoton bakinsu su murguɗa baki su ɗau hoto su sa jan baki su ɗau hoto su sa wane ne su ɗau hoto su haska su nuna wa duniya shi sa ba sa yin albarka galiban masu irin wannan ɗabi'ar za ki gama nune-nunenki kuma ki mutu allah ya ƙona ki akwai haɗari ƙwarai da gaske allah kiyaye ku tarbiyantar da 'ya'yanku tarbiya islamiyya ku sa 'ya'yanku sa hijabi jama'a wannan shine mutuncin yanzu shigar arna kuke sha'awa ku duba mata arna kazanta su ta isa a ga mace arniya tsirara yanzu irin wannan rayuwar kuke sha'awa iyaye na mata yanzu ku iyaye irin wannan rayuwar kuke sha'awa 'ya'yanku ai wannan sifa ce ta dabba bayyana tsiraici akuya ne ba ta da wando aslan ita dama ba ta da riga aslan al'aurarta kullum a fili take to duk wanda yake kokarin bayyana al'aurarsa kamar dabba yake mai da kanshi to shi yasa Allah ya fifita kai dan adam bai mai da kai akuya ba jelarka haka dubarka tana bayyana a fili sai ya mai da kai dan adam ya ce ka suturce kanka amma yau ne ma ake a yaye suturar da Allah ya yi samari su ta saka wanduna matsatsun wanduna da za su rinka bayyana al'aurarsu wani ya zo wata ran a wani masallaci yana rukui ya yi rukuin nan duwawunsa ya fito ya daɗa miƙewa dai haka ya sa hannu ya ja riga da jagi da ta ƙi dawowa ba ka da sallah ba ka da sallah da al'aurarka a bayyana take ka yi rukui kana takure hannunsa a nan gadon bayan sai yana ta jan rigar ta ƙi dawowa daman tsinanniya ka saka matsatsiyar riga ce tsinanniya ka saka ina za ta jawo sai ka ce rigar 'yan wuta ka zo kana rukui al'aurar ka tana bayyana Allah ce kada wala yubdina zinatahunna kada su bayyana wannan kwalliya ana nufin zinatul khafiyya wannan boyayyen kwalliya da na gaya muku kamar ado a wuya ana yin lalle har a wuya amma na haramun ne mace ta bayyana wani ba mijinta ba ana saka sarka a nan wuya haramun ne mace ta bayyana wani ya gani da su dan kunne dole azinatul kafiya ne da adan jiki azinatul kafiya ne to ba a bayyana shi ya fito fili in ba wa miji ba shi ne illa li bu'ulatihinna ala yadhana al-jilbaba wal al-khimara illa li bu'ulatihinna ibnu abbas kenan yace abinda ayar take nufi kada wata mace ta je ta cire hijabinta ko dan kwalinta in ba a gaba mijinta ba ba a cire dan kwali ko cire hijabi sai in a gaban mijinki ne kun ji wannan karatu so amma idan mata ka bata da tarbiyya za ta iya yi ba haka ba za ta iya zuwa gidan abokinka ko gidan wasu da sunan dangi ta cire kayanta ta cire hijabinta kuma zai iya yiwa akwai aure a tsakaninsu ba muharramanta ba ne to wannan dai ƙur'ani ne allah ya ba mu ikon aiki da shi amma an yi nisa yanzu mace malam a bakin titi tana wucewa take canja ɗaurin zani haka ne a bakin titi arha tana tafiya za ta iya buɗe zanen ta da gyarawa ta buɗe ta rufe a titi yau matanmu matan musulmi a cikin adaidaita sahu suke ba wa yara nono hazi musiba wallahi iya rashin tarbiyya matarka ta zama wannan wannan wannan wannan mai wannan shashanci a tasi wallahi za ga yan ɗanta yana kuka za ta cire ta bashi nono ya sha araha kyauta da gaban kowa ba mamaki ta yi tun da ba koya mata tarbiyya ba ta zuwa makaranta ba koya mata addini na sha gaya muku yanzu ku a cikin ku wani sai zo ya dauko matarsa ko a mashin ko a wannan ya goya ta sai ga gaba daya kafanta a naɗe yake kamar ya kafanta a naɗe yake zanin ya bude har wajen cinyanta ana gani saboda ba gidaje ya ce bata iya zaman babur ba samu wani wando mai kauri ka sa mata ƙwarai da gaske wando za ka samu lafiyayye mai kauri wani burin-burin ka buga mata shi sai ka ce hau baya to ko astar lahunna ya fi musu sutura da ta zo ta hau jikinta ya bayyana fa ya bude ta shiga fushin Allah kai ma ka tallata matarka a duniya kowa ya gani da kuda da hankaka da jemage da kowa ma ya gani sai dai iyayensu a aba'ihinna a aba'i ba'ulaci inna ko baban miji waɗannan ana faɗan muharramai ne wanda ba zai yi su aure ta ba babanki baban baban mijinki au abna'ihinna ƴaƴansu au abna'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan mazaji ƴaƴan miji dan miji ba yanda za a iya aure matan babansa au ikhwanihinna ko dan uwa kani ko yaya au bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu kamar ƴaƴan kaninta ƴaƴan danta ai ƴaƴan kaninta ƴaƴan yayanta ai ba za su aure ta ba au bani akhawatihinna ko 'ya'yan 'yan uwansu mata waɗannan fa yi juzu da haula yan yanzuru ila zinatil batina ba laifi bane wannan idan sun ga wato kwalliyarta ta ciki amma wala yanzuruna ila ma baina surrati war rukba su ma waɗannan gaba ɗaya bai halatta su kalli tsakanin gwiwar mace da kuma a cibiyarta ba haramun ne har su har uba har uban mace inda ta girma mahaifinta bai halatta ya ga tsakanin cibiyarta da gwiwarta ba har ubanta ko jinya take asibiti haramun ne ya gani sai ya rufe ko 'ya'yanta ko 'ya'yan 'yan uwanta ko 'ya'yan 'yan uwanta mata ko kuma 'ya'yan uwanta maza kuna ganewa ko tayyib Allah ya ce au nisa'ihinna ko kuma matansu abinda ake nufi mata musulmi sai aka ce bai halatta mata mace kafira ta ga zinar mace musulma ba shi sa su malamai suka ba da fatawa cewa bai halatta mace musulma ta je ta kai kanta wani salon wata kafira ta mata kizo ba bai halatta mace musulma ta kai gyaran gashin kanta ga waɗanda ba musulmi ba mata ba wai fa maza ba mace kafira bai halatta ta bude kan mace musulma ba wannan la yajuz to ita mace musulma ya halatta ta bude kan mace kafira ta gani kuna tare da ni na farko dai miji shi ya juzu lizauji an yanzura ila zaujatihi ya halatta mace ya ga matarsa namiji ya ga matarsa jami'i badaniha amma shi ma an karhanta ya ga al'aurata hatta shi namijin yukrahu lirrajuli an yanzura ila farji zaujatihi kun gane karatun ko ina zai iya gani a jikinta amma banda al'aurata ya sa ido ya gani an na makaru yukrahu zalik saboda akwai hadisi da ya zo annabi ya ce ba a so wani ya ga al'aurar wani hada muhim jiddan haka wasu malamai suka faɗa Allah ya musa to sai ita kuma mace musulma ya halatta ta ga kan kafira kama a ce mace musulma ta yi wa kafira kitso malamai sun yi saɓani suka ce ya halatta ya juzu saboda ita mace musulma ce kama ya juzu an tankashi falil mar'atil musulma ina magana ne akan um, uh, mace barin dawo da abin akwai sabanin malamai dangane da wannan kabiya ta kallon gashin mace barin mana shi haka da muku ganewa mace ta kalli gashin yar uwarta mace na'am mace musulma ba laifi wannan ba sabani ta je gidan kitso yar uwarta musulmi ta yi mata kitso mun gane wannan amma mace musulma ta kai kanta kafira ta bude mata gashinta ta yi mata kitso ko wankin gashi wasu malamai sun ce haramun ne la ya juz wasu kuma suka ce idan har ya indai har mace ce ba namiji ba wasu malamai mace ce ba namiji ba mace ce amma kafira to ba laifi ba ne mace musulma ta bude mata kanta ta mata gyara da annaha min jumlatin nisa' saboda ai tana cikin mata zance na biyu wanda na faɗa a ɗazu la ya juz bai halatta ba me yasa suka ce bai halatta ba ai Allah cewa ya auni sa'ihinna matan da ya halatta ha su ga waɗannan abubuwa zina da ake faɗa na mata sai in mata musulmi ne ƙararar ƙwar'ani ya ce auni sa'ihinna to tunda ko ya ware ya ce auni sa'ihinna sai matansu to ai kaga matar kafirai laisat min nisa'ina ba ta cikin matanmu to kenan a wannan fatawa haramun haramun matan da suke zuwa gidan salon su je su kai kansu matan arna sai musu kitso to abun ma bakin ciki da bacin rai na shayin bayani a karatu a garin nan akwai wuraren da maza ke yi wa mata gyaran jiki namiji namiji ya yi wa mace gyaran jiki a garin nan wal'iyadu billah akwai inda namiji yake yi wa mace kitso namiji ya sunkuyar da mace ya kama gashin mace yana mata kitso a garin nan akwai abun bakin ciki ma a wani wuri ne inda wurin kafirai ne don haka 'ya'yan musulmin ke daukan kansu su tafi can su je su ba da kansu wa inyamurai suna musu kiro lamadarin naka ya lalace kenan kafira mace ajinabiya ce kamar yadda bai halatta namiji ya ga mace ba to haka kafira mace bai halatta ta ga musulma ba me yasa saboda kafircinta amma ita mace musulma za ta iya ganin na kafira eh za ta iya gani saboda karfin musulunci an gani ita ma wacce an hana ta ne ba don kasancewar ta mace ba a don kasancewar ta mai kafira dalili akan haka umar ibn khattab ya rubuta takarda wa abi ubaida ibn al-jarrah ya aika masa yace na samu labari mata kafirai suna shiga ban daki tare da mata musulmi ka hana su umar ibn al-khattab ya aika wa abi ubaida ibn al-jarrah cewa a daina barin mata musulmi suna shiga ban daki da kafirai ko mata kafirai sun ga shiga ban daki da musulmi bai halatta ba an ma malakat hunna ko abinda damar su ta mallaka kamar yaya kamar bawan mace mace takan iya sayan bawa nata suka ce abdul mar'a muhrimul laha bawan mace in mace ta sayi bawa to wannan kamar muharramin ta ne suka ce lahu dukhulu alaiha idza kanat afifa ku kula da wannan hukuncin a lokacin da ake harkar bayi idan mace tana da bawa bawan nan nata ne ta siye shi a kasuwa ya halatta ya shiga wajenta amma idza kanat afifa an tabbatar mace ce mai kamewa banda matar da ba afifa ba bawa musulmi na mace ya halatta ya ga jikinta gaba ɗaya amma banda tsakanin cibiyarta da gwiwa kamar yadda ubanta ma yan haramta masa ya ganta amma tun da wannan bawansa ne bawa ne na shi ma ya shiga hukuncin ba zai ga wannan al'aura ɗin ba wannan shine zahirin alkur'ani akwai riwaya da ta zo daga nana aisha da ummu salama sabit ya ruwaito daga anas daga manzo Allah sallama wata rana ya zo an kawo nana aisha nana fatima bawa ya annabi ya bata bawa a lokacin da ya bata wannan bawa a jikinta akwai sutura ba ta da girma suturar matsatsiyar sutura ne in ta rufe kanta kafafuwanta zai bayyana ita fatima ko idan kuma ta rufe kafafuwanta kanta zai bayyana sai annabi ya ganta tana kokarin rurrufe jikinta saboda zuwan wannan bawa da annabi ya bata sai annabi ya ce da ita laisa aliki basun inna ma huwa abuki wa gulamuki ba komai akan ki na na Fatima ai wannan yaron ki ne tunda bawan ki ne yaron ki ne ni kuma baban ki ne kenan wannan hadisin yana nuna mana ba laifi bawan mace bawa bawa na ce ba almajirin gidanta ba ba ka ruwa ka ruwa saboda kasan wannan zamani yana bukatar bayani yanzu wanda ya ce a to ai ka gama mala ya ma gama ma bayani shi ya almajiri kaza a a a almajiri hadari ne a gida babban almajiri akwai hadari a kula da shi sosai yawwa barnarsa ta fita gafiya wallahi Allah ba almajirai haƙuri bawa aka ce wannan hadisin abu dawud ya ruwaito shi yace babu al-abdi yanzuru ila sha'ri maulatihi inji imam abu dawud amma a isnadin hadisin akwai abu jumayya salim ibn dinar al-juhaimi al-basri ibn ma'in yace mutum ne sai ba amintacce amma abu zur'a yace masriyul layyin al-hadis mutumin masra ne yana da raunin hadisi shine salim ibn abi rashid kenan kamar yadda imam bai haƙi ya rawaito amma albani da ya zo kan hadisin yace hadisin ingantacce ne hadisi ingantacce ne am na yi magana almajiri saboda sakaci da muke da shi akan harkar almajirai a gidajen akan dauki almajiri da sunan yana wanki ko yana goga ko yana aike ko yana wanke-wanke ko yana kaza kai ka ce waɗannan almajirai babu dokar allah kansu akwai gidajen da almajiri almajiri da yake aiki a gida ko ina yana shiga wani haram la ya juz wallahi mata ku ji tsoron Allah da kuke bayyana adanku da tsiraicinku da kin saka hijabi wa almajiran gidanku waye ce miki almajirinki ya halatta ga jikinki waye ce miki almajirinki ya halatta shiga ɗakinki waye gaya miki almajirinki ya halatta ki keɓanta da shi da ke daga ke sai shi a banɗaki wai yana miki wankin banɗaki waye ce miki zauna da ke da sai ɗan fanti sai ɗan ƙaramin zani a jikinki ya ce wai almajiri ne wai gaya miki ko kuma masu gida ku sa ido akan almajirai da suke aiki a gidajenku so a sa musu hijabi a sa shamaki tsakaninsu da matan mutane wani almajirin za gan shi balagagge ne cikakke ya balaga ya yi kwari sosai wallahi malam amma an ba shi 'yanci kamar ɗan gida ku ji tsoron Allah ku gyara mu'amalarku da almajiran gidanku da suke muku aiki da boyi-boyi da suke muku aiki da waɗanda suke muku girki maza da wanda suke muku kaza suke muku kaza ki saka hijabi ki rufe jikinki kirif amma ki zo saboda yaran mai gidanki ko waye din mai gidanki suna ganinki kina bayyana adanki abinda mai gidanki zai gani yan aikin gidanki maza duk suna ganinki wallahi la yajuzu haza Allah ba ku ikon gyarawa to shi ne Allah ya ce awi tabi'ai na gairi ulil irbati min rijal ko kuma attabi'in wanda aka halatta wato masu waɗanda suke bin mata abinda ake nufi wato mutane ne da suke maza ne su asalinsu suna bin mata ko suna bin maza ko suna bin mutane su bi su har gida don kawai su a ba su abinci suna shiga har cikin gidajen mutane amma waɗannan ya tabbata ghairi ulil ilba ne ba su da sha'awa la hajata lahum fin nisa ba su da bukatan mata ba su da sha'awar mata to waɗannan ba laifi don sun zo sun tarar da mace a wani abu na ado dinnan da muka yi bayani ya bayyana sun gani tunda waɗannan daman attabi'i na gairi ulil ilba ne masu bin mata wanda ba su sha'awa tattare da su yanzu misali akwai a tarihi za ga akwai mutanen da ga manyan mutane ne maza amma fidiyayyu ne an fidiye su gaba ɗaya ba su da sha'awa kwata-kwata su komin sha'awa ba su da shi to wannan don sun shiga kan mata babu laifi limada ghairi ulil irba laysat lahum irba minan nisa ba su da sha'awa ba su da sha'ani ga mata kwata-kwata abdullahi ibn abbas ya zo fassara ghairi ulil irbati minan rijali ana magana akan waɗanda ba laifi za su iya shiga kan mata su ga wani abu na jikinsu amma fa shi ma banda tsakanin cibiya da gwiwa banda shi cinyan mace kowaye ma baya gani sai mijinta haka abin da yake kasan cibiyar ta to amma sauran wuri wanda ba wannan ba ghairi ulil irba min rijal sun shiga ibn abbas ya ce irin wawayen nan al'ahmaq akwai wawa za ga wani wawa ne dolo irin dolayen nan ya ce shi ne ole bai da sha'awa bai ma san sha'awa ba kwata-kwata wato kwakwalwar a juye take kawai dolo ne akwai al'innin in an ce al'innin masu karamin gaba duka duka wasu gaban su bai wuce iyayen kan yatsan nan ba wannan ba su da alaka da mata kwata-kwata al'inninu kenan kamar yadda mai ishmawu ya kawo cuta ce larura ce wanda yake da wannan sai je nemi magani a riwayar imam hassan basri ya ce shine mutumin da bai da lafiya gairi ulil irbaci min rijal wanda bai da lafiya bai da karfi da kowa da zai yi alaka da mace kuma bai da sha'awa kwata-kwata wasu suka ce dan daudu ake nufi shine gairu ulil irbati min rijal dan daudu zaka shi komai harkarsa dama a cikin mata yake bai da wani sha'awar mace a tattare shi saboda mukhannas ne shi imam muqatil yake ce ash-shaykhul harim tsoho dattijo mai shekaru shine gairu ulil irbati min rijal da mai karamin gaba al'inninu da wanda aka fiɗe shi alkhasiyu da sauransu su ne gairu ulil irbaci min rijal nana aisha ta ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an yi wani mutum yana shiga gidan mu annabi sallallahu alaihi wasallama a dan daudu ne inji nana aisha yana shiga gidan annabi ta ce kanu ya uddunahu min gairi ulil irba a daɗin a lokacin annaba ana irga wannan mutumin yana cikin gairi ulil irbati min rijal yana shiga gidan annabi namiji ne babba ne amma saboda ɗan daudu ne to ba a sa shi a cikin wanda aka haramta su je wajen mata wata rana manzo Allah ya ritsa wannan bawan Allah annabi ya shigo wa huwa inda ba'd nisa'ihi wannan mutum yana tare da wata daga cikin mata annabi sallallahu alaihi sallama sai annabi ya ji labarin ko in ce ya ji da kunnensa dan daudu ne yana hira da matarsa yana sifanta mata jikin wata mace eh inda an ba shi dama yana shiga kan mata yana zuwa sai annabi ya ji yana ba da labarin wata mace sallallahu alaihi wasallam ga matarsa sai yana cewa ai wannan idan ta juyo tana juyowa da kaza alamun kaza idan ta juya bayan ta ma tana juyawa abubuwa kaza da kaza da sauransu sai annabi yake cewa ala ara hada ya alamu ma ha huna la yadkhulanna alaikunna hada ashe wannan ya san wannan abubuwan to daga yau na haramta masa kari ya sake shiga muku gida fa hajabuhu suka sa masa hijabi hadisin imam bukhari to kaga dan dodon ma in mai dan abubuwa masu leke-leke ne da surutai to kaga ya kamata ta kama masa birki daga nan annabi hana dan daudun ya shiga wannan yan daudu na da kenan fa suke tare da annabi a yanzu kan ai sai dai addu'a na'am a na yanzu ma har aure suna yi fa aure ya je auro mata ko ya'ya ya haihu Allah shi gafe wala suna da shedanci ne yanzu kan shedanci da barna da abubuwa sai wanda Allah ya kubutar da masu luwaɗi da waɗanda maza suke neman su da waye waɗannan bai kamata mutum ya bar su suna shiga cikin mata ba aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala awratin nisa ko yan ƙananan yara jarirai ko in an ce at-tifl karamin yaro dan shekara tun daga jarinta zuwa shekara shida wanda baya iya gane al'auran mace akwai yaro karami da bai iya gane al'aura ba za a iya wanka da shi za a iya kwanciya da shi lam ya zaharu ala auratin nisa wannan ba laifi al'asfal kenan mana dan mace ta keɓanta da su sun ga wani abu na jikinta wannan ba laifi ba ne lam ya arifin aura saboda sigar ɗinsu ba su san maganganun mata ba saboda sigar ɗinsu ko kuma lam ya zaharu ala auratin nisa wasu malamai suka ce lam ya bulugu hadda shahwa ba su kai yanayi na sha'awa ba wannan ba laifi ba ne amma kun ji yaran fada aka gaya muku ƙananan yara da ba su yi gane al'aura ba amma yaran da suka yi wayo a sa musu hijabi kar a je a wanka tare da su saboda suna wayo suna iya yin magana su ce ai sun ga kaza sun ga kaza musamman yara yanzu na zamani masu wayo su da yawa ba ku ga hoton wata yarinya da ake turawa mai magana aure ba ku gani ba a whatsapp ana mata suna ta status da shi ya zubilla wannan abu ya ban mamaki karamar yarinya zuwa na yarin ta kai shekara nawa shekara uku ko hudu amma ta san aure shekara uku hudu bakin ma bai gama budewa ba in kin yi makaranta mai zaki ita ce likita likita asibiti bayan nan fa ta ce sai aure ya shekara uku sai mamanta ce yara ba sa aure ta ce to sai me ce sai a gina miki asibiti ta ce to sai me sai uwar ta ce sai ke aiki ta ce ta ce sai aure wallahi uwar ta ce a'a ba za a yi wa yara ba ta ce to saboda me wallahi in ba ka ga hoton ba za ka ɗauka shiryawa a kai amma babu wani alamar shiryawa ce tsabar fitina ce ta zamani kurin Allah yake nuna mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun san me yasa suka koyi wannan fima-fiman da ake nuna musu karka dauka karka wallahi karka kara karka rage a fim ta koya ana sa musu fima-fimai suna kallo kuma suna jin abin da ake faɗa in kullum in an sa fim ko na hausa ko na bature ko na irin nutsuwar da yaran nan suke ta fita nutsuwar makarantar islamiyya ana karanta ƙur'ani rikodin suke sosai in suna kallon nan ba sa so a kira su a aike su in suna kallon nan ba sa so a kashe wuta ko wani abu nutsuwa suke to sharrin ne yake shiga cikin mai cikin kwakwalwarsu wallahi malam ku kiyaye 'ya'yanku wallahi wani wani kosai na samu ne mai maiko da buɗe bakin nan ne wallahi take yawa ai na san na san wanda zai ce kai malam yau yana ɗiban ruwa gurin wallahi kosai ne na ce mai maiko sai ni da malam ko haram ma kaga shi dake waye yana fajin ishurar amma ya ki ya sha irin irin ya dake din nan ni tun da kaga ni fassara nake dole in sha ruwa ai an gane wannan ko أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ما تاسو دينا كدا كفافوانسو كشر كشر كشر كشر dan a gane abin da suka ɓoye na kwalliya a da wato idan mace tana yin tafiya sai ta sa awarwaro da yawa a kafarta mai kacar kacar kacar kacar in ta zo wajen maza sai ta rinka takawa kacar kacar kacar kacar kacar kacar sai ya rinka daukan hankali an gane ko na maza sai a duba kafarta don a ga kwalliya da ta yi shi ne mulki kaisi a can yake cewa ta sumau waswasan idan sarrafat kamar ta'ana birihin ashrikun zajilu irin matansu da suke sa a bani sunan shi abin awarwaro a kafa suna tafiya suna daukan hankalin maza wannan haramun ne mace ta sa duk wani abin da za ta sa a kafarta ya dauki hankalin namiji haramun ne la ya juzu sai dai mijinta wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku min at-taksir al-waqi fi amrihi wa nahyi saboda wato tauyewa da kuke yi na umarnin Allah da hannunsa ku koma ku yi wa Allah da'a a cikin abin da ya umarce ku ku hannu da abin da ya hane ku min al'adab al-madhkura irin laduba da aka faɗa a cikin waɗannan sura ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai la'allakum tuflihun dan ku ainihin wato wato rabauta ayat ta rufe da a tuba zuwa ga Allah shi yasa manzo Allah yake faɗa hadisi ibn Umar sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ila Allah ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu ila rabbi kulla yawmin mi'ata marra annabi ya ce ku tuba zuwa ga Allah saboda yana tuba kullum sau dari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayya Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana yace kullun sau dari ina yi sai kai wa kanka tunani kana iya wannan istighfari sau dari kullum wallahi istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhar hatta istighfarin da muke yana buƙatar wani istighfari a kansa ba ma tuba ba ma istighfari malam ba ma yin yadda ya kamata ibn umar yake cewa mu ko muna irgawa idan manzon Allah ya zauna a majalisi guda ɗaya sai mu irga yayi rabbik firli rabbik firli ɗari a ɗan lokaci kaɗan fa ana hira ana zance da shi da ya yi shiru sai a daina astaghfirullah Allah makfirli Allah makfirli Allah makfirli yi wallahi yi wallahi astaghfirullah Allah ka yafe mana wallahi malam da inda za a nuna mana zunuban da muke ɗauka inda za a nuna mana laifuffukan da muke ɗauka wallahi ba za mu iya bacci ba ina tausayin kaina ina tausaya maka wallahi duk wanda Allah ya jarabe shi baya istighfari tsautsayi ya sa mutuwa ta ɗauke ka tafi ga Allah istighfarin ka ya ƙare amma istighfari yana cin zunubi istighfari yana cin zunubi kamar yadda ha auduga take cin wuta take cin auduga indai kana istighfari to ka hada auduga da wuta kaga yadda take cinye to haka istighfari yake cinye mai yake cinye zunubi mu yawaita istighfari mu tuba zuwa ga Allah kafin rana ta fito daga mafadarta shine yamma wannan aya din ta yi magana akan hukuncin al'aura to kenan waɗanda suke shiga swimming pool suna wanka duk waɗannan abubuwan an yi bayani akan al'aura haramun ne namiji balagagge ya shiga cikin swimming pool yana wanka da wandan da bai wuce cibiyarsa da gwiwansa ba inda za a hadu sama da mutum ɗaya kasan akan shiga wanka da iya pant kawai haramun ne kar wanda i kuskura ya bar cibiyarsa da gwiwarsa a waje yana musulmi irin taron wanka din nan da ake yi kuna makamanci wannan to ina ga matan da suke ba da jikinsu wai ana gyaran jiki kun san yadda ake gyaran jikin nan kwabe su ake zikitar wata mace tana tana bayani dan kyalle ne kawai za a sa a nan daidai mamanta haka a dan rufe shi shi ma an zo goge-gogen sai an daga shi an goge sai pant da za ta saka haka fa suke zuwa wai gidan gyaran jiki abin bakin ciki abin tausayi mutum uba da kansa ya cire kuɗi dubu ɗari biyu wai a kai yarsa wai gidan gyaran jiki balagaggun maza marasa tsoron Allah suke waye ta ba inda ba za su taba a jikinta ba kai kuma da yake kai ma mijin kanan su su su ne baka san me kake ba har zuwa ake a karɓi kuɗin ka wai matarka ta tafi gyaran jiki kun san cewa yanzu da yawa daga cikin mata ba a yin aure sai an yi wannan gyaran jikin ba hana gyaran jikin muka yi ba amma kai kai gangan jiki kai mace gurin maza wannan haramun ne to ko matar ce ko mace ce bai halatta ta ga abin da ke tsakanin cibiyarta da gwiwata ba amma wallahi mala yadda ka san ana markadar tunkuza ka taɓa ganin ana yin karago kuli kuli ko to wallahi haka suke musu wani abu suke makawa a jikin nan suna yi suna cire gashi suna gogewa ana sa turare ana yi ba inda ba a taba ko ina a mummurza ko ina sai kana can kana hama wai kana jira za a kama amarya alhali wani ya ji ya gama da ita musiba wallahi kuma gaskiya ya kamata hukumar hizba ta ɗauki mataki akan gidajen gyaran jikin nan da ake yi a rinka zuwa ana bincikansu ana duba me suke kullawa ne akan harkar gyaran jikin nan kuma da yake fitinannu ne matan zamani yanzu bala'in son zuwa gidan gyaran jikin suke yi daman mata wannan zamani sai abin da Allah yi sai abin da Allah yi sai abin da Allah yi fitina dai ga ta nan goma da ɗari ba a cewa komai ɗazu wani ɗan uwa yake min waya yake min wata fatawa shi ma sai da na buɗe masa wuta tukuna da na gama ba da amsa wai yarinya ce yar uwarsa suka je gidan biki gidan yan uwansu ta zo tana kwana a gidan yan uwansu samarin gidan suke za suna neman ta da daddare kuma ya sani kuma ya san ubanta wai shine wai ta zo wai take masa fatawa wai da Allah a je a tambayan mata malam wai yanzu ta faɗa wa iyayenta ko kar ta faɗa na ce ashe kai ma banza ne cikakken banza ne kai ma har sai ka tambaye ni akan ta faɗa wa iyayenta ko kar ta faɗa wai ka je wai ka je wata fatawa ta renin hankali wai ya halatta faɗa ubanta ni ko ba ku gane bayanin ba ne mace ce fa ta je gidan yan uwanta fa ta je gidan yan uwanta irin bikin nan yaran samarin gidan suke zuwa suna neman ta kuma ba ɗaya ba ba biyu ba wai ba za ta gaya iyanta wai ta buga wai tana wai fata wai ta faɗa ko ba za ta faɗa wani ce munafuka ce ita ma kai ma kuma in baka faɗa ba akwai alamar tambaya akan imanin ka yace me nai ni kuma malam nace kai ma imanin naka akwai gyara a ciki wallahi Allah gyara halin to namiji ya ga al'auran namiji fa malamai sun faɗa cewa la ya juzu lirrajuli an yanzura ila auratin rajuli bai halatta ga namiji ya ga al'auran namiji ba ai wanda ya to ai ni namiji ne kai ma namiji ne haramun ne ganin al'aura haramun ne to menene babbar al'aura ta namiji ma baina surra ila rukba ma baina as-surra ila rukba tsakanin cibiya zuwa gwiwa وكذلك المرأة مع المرأة لا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة bai halatta mace ita ma ta ga al'aurar 'yar uwarta ba amma sauran jiki ya halatta mace ta ga jikin 'yar uwarta kamar yanzu mace wani abu ya cije ta ta bude gadon bayanta ta ce 'yar uwarta mace da duba mata 'yar uwarta mace gadon bayanta amma bai halatta ta sa namiji ya duba mata ba shi ma wannan malamai suka ce inda amnil fitna idan babu fitina saboda akwai matan da suke sha'awar yan uwansu mata sama da yadda suke sha'awar maza so idan babu fitina mace za ta iya ganin wani bangare na jikin yar uwarta mace idan babu fitina kuma idan an tabbatar ba za ta ga wannan matar ta kwafi kamar ta je ta gaya wani namiji ba akwai matar da za a turo ta turo ta ga wata mace amma me ta yi sawa namiji sifar ko da ku matar aure ne ya neme ta yau nawa sau nawa ake neman matan aure sau nawa ko yau din nan wani ya mun fatawa yana tambaya na ko yau din nan yana cewa ga matar mai gidansa yayi yayi yayi yayi wallahi tallahi samari ne da ita ba ɗaya ba biyu ba tana zaman aure amma wani saurayi yana zuwa yana neman ta ta ce ya ce takan ɗauki kanta da kanta ta kai kanta da kanta ɗakin saurayi tana matar aure yana yin wannan bayani ne saboda wallahi duk wanda yake da mata ya sa ido a kanta wallahi ko yar gidan waye komai imaninta kuma komai ta kawarta kurin zaman lafiya ka sa ido a kanta kawai da ka ga wani biri-biri baka gane baka ce ya aka yi kaza ne kwarai kuwa ba a sake musu wallahi me yasa saboda abubuwa sun canja za ka sha mamaki wanda ba ka tsammanin ka ji tsayar da take yanka maka wallah ba ka yi bacci ba so kowa i kula da gidansa kawai kuma matan ku kula da mazan ku ku sa ido akan sosai yawwa maza kuma ku sa ido akan matan musamman a irin wannan zamani matan aure suna zinaci zinaci da yawa plenty ko matan aure suna kulla alaka da wasu mazaje da yawa da yawa da yawa a wannan zamani ya ce na yi na yi na yi na raba ta da mutumin nan ta ki rabuwa mai gidan ma ya gani yadda ka san sihirce shi ta yi baya iya ɗaukan mataki so wallahi ku kula da matan wani bawan Allah muna hira da shi ranar yake ce mu ai a karamu kallawa rana kaza kaza kaza wallahi iyali na ne za ta yi tafiya muka yi tafiya tare na rakata na ce to rakata kake ce a kware kuwa ya ce ai saboda naga tana da rawar kai ne ta ce mun za ta yi tafiya za ta je gari kaza za ta je gari kaza ya ce kai to bari dai mu gani bari mu gani ta ce tana neman nami na mota ya ce da na ce ta jinkirta ba ta sani ba ai mu bi nake hada mana kudin motar ba ta ina ruwan man to man kenan wani gari ne fa za ta je daga wani gari wata rana kawai sai ya ce mata yaushe za ki tafi ne ta ce ran laraba ce to ba damuwa insha Allah ce za ka yi ni tasha ne ce Allah kai mu dai a'a laraba tana yi ba sai an ga mai gida ya hada jakarsa ba tana hada kaya shi ma yana hada kaya ashe tuntuni ya je ofis din su ya nemo excuse din kwanakin ta ce tafiya za ka yi ne kai ma ya ce inda za ki canza ne ya ce wallahi malam tun da muka tafi a motar nan tana cike da bakin ciki ba ta kula ne wai na takura mata ya za a yi suna dira a gari ya je kama hotel ya ce ki je ki gama bikinki ki dawo nan na nan wannan sa ido wannan al'amari ni wallahi ban gane wannan ya ce ado abin da aka samu ido kula da shi yake yi ko ba ka bane ya rike wuta ya ce duk abin da za ku yi je ki ya san inda za a je kuma gidan wance ne da gidan wance ya san gurin ya ce kuma na ba da kwana uku ne kuma abin da za ki yi weekend kuma za mu koma insha Allah a ni zan ƙara sati su ce wallahi ce wallahi ba inda za ki ƙara tare za mu koma lahadi tana yi yayi wanka ya ɗauko jakarta ya ce mu tafi mu hau mota mu tafi na ce ka burge na ina ka zo ka kiwata ragonka ne kawai ana babbar sallah ana sai da raguna ka zai ka ce wai ka je kana bacci ka kyale ragonka ina sa ido a kansa to wannan zamani ina gaya muku ba abin da ba a yi na tsiya musamman wallahi wanda bai aure ba ina gaya maka ka yi ƙoƙari ka auri mace mai amana duk wanda ya kuskure ya auri matar da ba ta da amana zai ga cin amana a gidansa wallahi za a zo a tara maka 'ya'yan da ba naka ba kai ta wahalar yi musu tarbiya kana zagin su suna zagin ka ba ka sani ba to ai ba naka bane da masu bawa mata yanci Allah kai mana afuwa insha Allah wani sati za mu tashi aya ta gaba wa anki hul ayama minkum salihina min ibadikum wa imaikum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب العالمين